na'am bismillahir rahmanir rahim wannan shine zama na bakwai a cikin jerin zaman da ubangiji Allah ya bamu iko muka fara a wannan daura na akan littafin albalagatul wadiya kai tsaye zamu tashi alhaqiqa wal majaz idan aka ce alhaqiqa shine yin amfani da lafuzza bisa ga ma'anoninsu na asali yanzu idan na ce na ci tuwo da miya duk inda na je a ƙasan hausa me na ci abinci ko ba haka ba wal majaz majaz kuma shine lafazin da aka yi amfani da shi ba da ma'anansa na asali ba da wani ma'ana da aka aro kamar misali ka je fada ka kalli hawan sarki sai ka dawo cikin mamaki kai abin mamaki je na ga wani tuwo akan doki yanzu ai masanin balaga hikima da fasaha ba zai taba tunanin wani kabakin tuwo ne na shinkafa ko na gero ko na dawa aka za kan doki ana tafi da shi ba ya san akwai dai alama dai kaga wani minitin ne mai kiban gaske mai kiba kan doki to mai kiban nan da ka ce tuwo shine majazi mu ban nan ko to akai a karke ga ka'idan nan tana cewa almajazu fil luga almajazul lugawi in an ce almajazul lugawi wato majaz da aka jingina zuwa ga luga aka ce almajazul lugawi huwa lafzul musta'mal shine lafazin da aka yi amfani da shi fi gairi ma wudi'a lahu ga wani ma'anan da ba shine aka ije dan shi ba li alaqatin saboda wata alaka a yayin da ka ce na ga wani tuwo akan doki okay labudda ya zama mutumin da kake nufi da tuwo din nan yana da alaka da mene tuwon ta wajen mene kiba kiba kun gani kamar ka ce ne jiya na ga wani falwaya mana abin gunin ba haka dokokin ziri ne ka gani ma na timmani a dole kuma ya zanto akwai alaka a karina in aka ce karina alama karina din nan ko dai a ji ta a cikin lafazi ko kuma a ganta ba a cikin lafazi ba wacce ta kulla tsakankanin ma'ana na asali da ma'ana na hakika al ma'anar majazi shine ma'ana na na na majazi al alaqat al ma'anar hakiki shine ma'ana na hakika kenan in ka siffanta mutum da wani abu ka kamanta mutum da wani abu to dole ya zanto akwai alaka tsakankanin su alakan nan ko dai alaƙa na takan zanto ta hanyar alama alaman nan ko dai a ji ta a baki ko kuma ta hali ko a ji ta a cikin ko dai a ganta ƙarar a cikin lafazi ko kuma ya zanto hali ne mun banci wannan ko to ita alaƙar nan ita ce karina ɗin nan ita ce za ta hana ka ka fahimci cewa lafazin na an yi amfani da shi ne ba da ma'ana na hakika ba ma'ana ne na majazi aka yi amfani da shi na ga wani mutum akan doki menene ke nuna cewa ok na ga wani tuwo akan doki me ke nuna cewa wannan tuwon ba abinci ba ne akan doki umarci wannan ko to dole ne in an yi amfani da kalma da ma'ana na hakika surrounding kalmomi su za su nuna maka cewa wannan hakiki ne in majazi ne kuma akwai wata alama da za ta nuna maka ko dai ka ji ka ganta a cikin lafazi wato kalmomin ko kalma ko kuma ta wajen ma'ana ne za ga hali ne yasa aka kamanta maka shi da wannan kamar yadda muka yi wajen tashbihi can baya تقرير الحال ده بيان الحال ده ما بيان مقدار الحال ما قرينة ماني أدوتا قرينة علامة ده ذاتا حنا كمين إرادة المعنى الحقيقي ده ذات سا كغاني با أنا نفهم معنى نينا حقيقة دون لفظن با ولا علاقة إتكما علاقة بين المعنى الحقيقي إذا كان معنى حقيقة والمعنى المجازي figurative meaning kenan wannan alma'anar hakiki shine actual meaning wannan kuma almanin majazi shine figurative meaning ka takunul mushabaha to alakar da ke tsakanin shi wannan da wanda ka kamanta shi da wani abu za ta iya zantowa kamanceceniya ce tsakankanin shi yasa ka kamanta su kamar yadda ka kamanta tuwo da mutum wakar ta kunu gaira zai iya zuwa kuma ba mushabaha ba ce a hali ne na mutum hali ne na mutum kamar yadda ubangiji allah ya siffanta waɗanda suke kiran wani allah da mene da ruwan da ake son wai ya fito ya shiga hannu har ya kai ya isa baki ka gana son a menene tabbatar da halin su ne na ajizinci to alaka tsakankanin waɗannan da ba za su yi amsa addu'a ba da kuma alaƙan da ke tsakankanin ruwa wanda ba zai iya tasiri ba kaga alaƙa ce ta hali tsakankaninsu wal ƙariƙar tukunu lafziya ƙarinar da za ta nuna maka lafazi kaza ba an yi amfani da shi ne da ma'ana na asali ko kuma ma'ana ne wanda ke ba na na asali ne za ta iya zantowa a cikin lafazi wa kad takunu haliya za ta iya zantowa kuma hali to mu koma can misalanmu yake ce di eh, yana da alaƙar tashbih baligi ma yana da alaƙa da duk tashbihat din ma dole ne ya zanto akwai akwai alaka tsakankanin mushabba da mushabbahu bihi قال القاضي ابن الامير ابن الامير ياتي الامثله ابن الامير yana cewa qamat tudalliluni min ash-shamsi nafsun ahabbu ilayya min nafsi qamat tudalliluni wa min ajabin shamsun tudalliluni min ash-shamsi qamat tudalliluni gashi nan ta tashi tana min inuwa tana kare ni min ash-shamsi daga rana ok yana magana ne akan malamai suka ce yana magana ne akan wata mace da yake tsananin santa kuma kamancin haka ga ta nan ta tashi tana kare shi daga rana wace wace ce kama nafsun wata rai ok wace ce nafsun ahabbu ilayya min nafsi wata rai ce da na fi so da na fi son ta fiye da raina nafsun ahabbu ilayya min nafsi qamat tudallilni gashi gata nan ta tashi tana min inuwa wa min ajabin kai yana daga cikin abin ban mamaki da sha'awa shamsun wata rana ce tuzallilini wanda take in take inuwance ni ma'ana take min inuwa take kare ni daga zafin rana mina shamsu daga rana okay to nan sai mu gane yayi amfani da shamsu guda biyu ko shamsun na farko sai kuma a shamsu na biyu ɗaya na kira ɗaya kuma ma'arifa to labudda ya zama ɗaya daga cikin lafizan nan an yi amfani da shi ne da ma'ana na asali ɗaya kuma da ma'ana wanda ba na asali ba to menene zai nuna maka haka shine sai ya ce shamsun wata rana ce tuzallilini take inuwance ni a'a ka tambayi kanka ranar da ke sama tana karewa ne ko ko tana haska kaka ne to shamsun anan ba ba ba, ba na hakiki bane nan majazi ne nan minin shamsi daga rana ko kaga wani kaga wacce ake kare shi daga ita nan to ita ce rana ta bi ita ce kun gane nan to me ce ce gari na nan da za ta nuna mana shamsu nan ba na ba hakiki bane na farko to zallilu ni ita ce gari nan kaga nan gari na ta zama mini lafziya wa qala al-buhturi yusifu marazat al-fath bin khaqan li asadin wani ana ce mishi fatu bin khaqan kakkarfa jarumi ne ya yi fada da wani zaki shine sai buhturi ya wake ya musu waka da shi fatu bin khaqan da kuma zakin yana ya musu waka yake siffinta su yake cewa falam ardir ga mai ni asdaka min kuma irakan idhal hayyabatu wan niksu kadhaba hizaburun masha yabgi hizaburan wa aglabun min alqawm yagsha basil alwajhi aglaba yace falam ardir ga mai ni gaskiya ban taba da ganin waɗansu zakoka guda biyu ba yanzu ka ganin yana iddiyayin shi fatu bin khaqan da kuma zakin nasu dukan zakoka ne asdaka min kuma irakan wanda suka fiku fada ba a fagen fama iraq shine fada a fagen fama idal hayyaba a lokacin da aka sami alhayyaba wani mutum wanda yake mai yawan tsoro afwan jarubi ok to aljaban ko mai tsoro wanniksu da kuma da'if mai rauni kaza ba suka yi fada wata ma'ana ban taba ganin inda aka samu waɗansu zakoka guda biyu ba da suka yi gaddama wajen fada sai lokacin da aka sami ga matsoraci ga mai rauni mutum sun yi abin nan gardaman kokawa hizaburin wani zaki ne hizaburin nau'in suna daga cikin sunan zaki masha wanda ya taka ya ta kanas ta kano ya bugi hizaburin yana neman wani zaki da fada to zaki zaki kai kasan dai ɗaya hakiki ne ɗaya majazi wa agalibin sannan ga wani zaki shi ma sunan zaki ne min alƙawmi daga cikin mutane yagsha yana fada ma a galaban wani zaki da fada basilal waje wanda ke mai kwarjinin fuska mai kwarjinin fuska to idan muka dawo farko ya ce hizabrun masha ya bugi hizabran to wani zaki ne hakiki wani zaki ne ma'anawi ayin majazi to zakin farko malamai suka ce hizabrun zakin farko shine majazi me yasa masha saboda karinan masha karina ne lafziya ce me yasa ya ce zakin wannan zakin ah, ba ba hakiki bane majazi bane majazi ne ba saboda zaki na asali in zaki ya shiga ya cika zaki bai tonan fada sai dai a zuwa tone shi kun gani wa agalabin min alqaumi ya sha agalaban ga kuma wasu zakoka guda biyu to wanne ne hakiki wanne ne majazi kaga zakin farko shine majazi domin ya ce wa agalabun sai ya ce min alqaumi kaga karina nan tafsiya ce mun fahimci wannan ko wa qala almutanabbi mutanabbi ke cewa wa qad sakata matarun ala sayfid dawla bayan ruwa ya fado akan sayfid dawla shi sayfid dawla wani sarki ne wanda yake kun san sar- sarakuna suna da mawaka to shi saifin daula sarki ne ga kudi daga cikin mawakansa akwai mutanabbi mutanabbi to shi ne yake kamanta wannan sarkin saifin daula gara da girgije domin girgije ai yana zubar da kyauta na ruwa ko masha Allahu kamar yadda wannan sarkin yana ba mawakansa dukiya da abin ta goma shi to shi ne yake wata rana shi sai buddaula sarkin ya fito zai mene zai yi tafiya ok ya fito ya yi shirin yaƙi da takobi sai ga shi kuma a lokacin an yi sa'a ga girgije a sama girgijin sai ya fara yaf yaf yaf yaf yana ɗiga da ruwa sai ga ruwan alaman shi ya zubo a jikin kafaɗan sai buddaula shi sarkin kowanninsu yana yin kyauta kun gane to wannan girgije ne wancan ma girgije ne wannan girgizan na ƙasa wanda aka yi mai kyautar ruwa gashi yana rike da mene kansa yana yana rataye da takobi mai marki kun bance wannan ko to shine yake cewa a cikin wakan li aini kulla yawmin ah, minka hazzun tahayyaru minhu fi amrin ujabin sai ka ce hazzun hazzun nan ne makamin karatunmu ɗan da ya buta da hazzun ina da wani rabo ko akwai wani rabo na kuɗi ko dukiya wanda nika rabautu da shi li'aini ga ido na kulla yomin minka a kowace rana da gare ka ma'ana akwai wani rabo na dukiya ko ta goma shida nake sama da gare ka ya kai saifin daula tahayyaru suka ce asalin tahayyaru shine ta tahayyaru wacce take dimaucewa minhu da shi watan ido na take dimaucewa da wannan kyauta ko ta goma shida take sama da gare ka fi amrin ujabin kan wani al'amari mai ban mamaki da sha'awa himalatu zal husami himalatu shine mariki na takobi himalatu zal husami marikin wani takobi ne kan sakali ko ala husamin gashi nan na tayi a jikin wani takobi wani mene wani takobi wa mawqi'u zas sahabi sannan kuma ga alama mawqi'u guri ma'ana alama tasiri zal husami na wani ma'abucin girgije ala sahabin a jikin wani girgije to nan ya yi amfani da lafusa guda biyu ɗaya hakiki ɗaya majasi wanne ne na suke alhusamu na farko da husamu na biyu alhusamu na farko shine majasi ne ko hakiki to alhusam na farko shine hakiki takobi ko me yasa menene na biyu kuma shine majasi wai na sun yi nuna maka alhusam shine takobi na asali na hakika me dalili domin himala da ya kawo a baya himala ai takobi na hakika shike da mariki sword takobi ko husam na biyu shine saifin daula me yasa ya ya sifinta shi ya kamanta shi da takobi saboda ai in ya faɗi magana kamar takobi ne kawai zatacce ne kawai mun gane wannan ko so yayi amfani da Husam guda biyu anan Husam na farko shine mai ma'abucin masa am- ah, himala mariki He- Husam na biyu shine Saifud Daula shi bai da mariki anan to saboda haka mai cice karina da zata nuna mana karina himala wa mawqi'u sahabi ala sahabi yayi amfani da as-sahab anan girgije ga kuma wani sahab can girgije har ila yau to labudda ya zama ɗaya hakiki ne ɗaya kuma majazi to as-sahab na farko shine suka ce girgije hakiki ne wannan sahab na biyu kuma shine mene majazi mun gane to menene zai nuna maka as-sahab na kun farko shine hakiki domin shine yanzu idan ruwa ya zubo a jikinka za a ga tasirin ko ba za a gani ba za a gani shi ko sarki in ya ba kudi zaka duk ko miliyan da ya ce zaka je fata a jihu za a ga alama kaga ba za a ga alama ba to shine na hali haliya ce domin halin girgijen sama halin shi menene kyauta ne sarki shi ma menene halin shi kyauta mun banci wannan ko ko dai ma mutum bai daɗe ganewa ba in ka karanta sharhi ka ƙara da bayanin da muka yi in Allah da za za ka za ka ƙara ganewa kuma na taɓa faɗan mai uwa daga cikin halayen da ni nikan kasance idan ba mu ci karatu ba nikan kuma ne sai in ta istighfari ina roƙon Allah wallahi sai ga ubangiji Allah ya sare mu ya fahimtar da ni domin matukan matukan in na samu kaina cikin wannan hali na rashin fahimtar karatu to zunubi na ne yasa na aikata wani zunubi ne da ban bincike karatu ba sai in koma da istighfari to yan uwa formula ce in ka gaba kai fanci wani abu ba to kai ta abun nan kai ta istighfari akwai alaramma Ibrahim Abdul Rashid wanda yake jan madaura karatun tafsiri a Gombe yana nan dan cikin garin nan ne albarkawa ya taba zuwa wasu lokuta can mun yi karatutuka da shi to shine sai yake cikin kuka malam ina gane karatun nan to amma kuma idan na tashi na tafi kamar na watsar da karatun sai na faɗa mishi wannan formula na ce to ni ma ga yadda nake yi to bayan yan satuttuka ko kusan wata sai nake tambayin shi yaya karatun yana zama yanzu ya ci haba malam ai malam ma in gaya maka wani abu har da kudi ma ne nuka samu ba na har da karin ta goma shi ka gani so gaskiya alakanta kanka da ubangijinka ba karamin buɗi za ka sama ba za ka samu buɗi ta wajen dukiya za ka samu buɗi ta wajen fahimtar karatu za ka samu buɗi ta hanyoyi daban-daban saboda haka yan uwa formula ce in ka ga baka fahimtar karatu to ya ta istighfari in ka zama in ma ka zama kobolas ba kwakwabo to ya ta istighfari kana da ƙara kusanci neman kusanci zuwa ga ubangiji ka Allah za ka ga abin ban mamaki wa qala al-buhturi buhturi ke cewa wani mawaki ne idhal aynu rahat wa haya aynun alal jawa falaysa bi sirrin ma tusirrul adali'u ay ma tusirruhu tusirruhu yace idhal aynu idan har ido lafazin ainu shine ido rahat ta farin ciki ta zub da ta farin ciki ko kuma nan yana nufin ma'anar sakabat ta zub da hawaye idan ainu idan har aka samu wata ido rahat gashi nan saboda farin ciki ta zub da hawaye wahaya ainun alhanin ita idan nan ainun alama ce alal jawa bisa ga bakin cikin da ke ɓoye cikin kirji to sai ka ce matu sirrul adali'u matu sirru al'adali'u adali jam'i ne na adal shine wannan abin nan rib kashin da ke kirji kasusun da ke kirji mun banci wannan ko ribs ko to matu sirrul adali'u irin abin da kasusuwan kirji ke boyewa a cikin wanda yake kunshi a cikin zuciya falisa bisirin to ashe ba sirri ba ne wai ma'ana idan har za ka zanto cikin farin ciki ko bari bakin ciki alhanin bakin cikin nan naka ko farin cikin nan naka yana cikin zuciyanka a boye amma sai gashi a gane a idanka to wannan abinda kasusuwa na kirji ma'ana kirji kirjin gabaki damin babu itlaqil juz'i ma iradatul kull ashe abinda ke kasusuwa na kirji ke rufewa na wani abin da kirji ke mallake a zuciya ke kunshe da shi to ba sirri bane in dai har za mu gane gashi kana farin ciki ko kuma bakin ciki a cikin a a fuskarsa fuskarka alaman zuciya a kalli fuska barakallahu fikum to al'ayni nan na farko ido ko ga ayi ta biyu ido to dole ya zama akwai hakiki akwai kuma majazi to sai mu ce yanzu al'ainu ha- ainu ta farko rahat to ita ce ita wannan al'ainu na farko ita ce hakiki ainu na biyu kuma majazi ne yana nufin jasus yake nufi jasus cid kun gani to menene alaka tsakankanin al'ainu wanda ke da ma'anar hakiki da ainun wanda ke da ma'anar majazi shine alaka shine domin ai ainu shin wani juz'i ne bangare ne na jiki ko ko ba bangare bane to suka ce alakan nan juz'iyya ce domin ido wani juz'i ne gaba ce da ke jiki to me yasa aka alakanta shi da abu da ke cikin zuciya ko kuma a- a ainu na hakika da ainu wanda ba na hakika ba alaka shine juz'iyya mun fahimci wannan ko Allah ka samu dace to a takaice shine wannan a karken shi eh, shi- wannan shine karken wannan darasi insha Allah wanda ke kuma insha Allah subhanahu ta'ala zamu dakata a nan sai idan Allah ya kai mu mun dawo an jima ko zamu dawo nan biyu da rabi ne ko A- afwan ɗaya da rabi afwan afwan wannan shi kuma zamu fara alistiara alistiara wannan eh, aro yanzu ne zamu shiga abin da ake ce musu alistiara metaphor metaphor kuma a wannan darasi duk da cikin littafin nan babu darasi wanda ke da bukatan kula sosai ko kuma ke da dan sauri gaskiya kamar wannan istiara din amma muna fatan Allah ya yassare mana da ni da ku ga- da ku da ni gabaki daya mu iya fahimtar sa daidai gurgudu Allah ya samu dace abinda Allah ya ba mu iko mu karanta daidai Allah ya ba mu ladan wanda kuma ne kuskure Allah ya fahimtar da mu kuskure ne ba mu ikon gyara subhanakallahumma bihamdika